الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينن ثلاثة ناقا تركنا قوتا المحرم لا ربا كيكو قوم كنا قوتا المحرم أهجر مذا الله صلى الله عليه وسلم دبو إيادة نريه دا أربعين دا هدو wanda yake bakwai ga watan tara shekara ta 2022 Allah kaddara mu da zama a wannan masallaci na Muhammad Tasiu Foundation da ke a Bariki GRA don ci gaba da karanta Alkur'ani mai girma da kuma tattauna matsalolin da za su amfane mu cikin ayoyin insha Allah a rayuwar duniya da ta lahira. Yan uwa idan ba su manta ba wancan satin mun karanta aya ta 17 ne da 18 a cikin suratul Nisa'i wanda suka yi magana akan tuba innama tawbatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu aliman hakima wa laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lillazina yamutuna wa hum kuffar ayar wadan guda biyu su muka karanta a wancan sati naga cewa akwai dangantaka ta kusa musamman a ɓangaren faɗakarwar da musulunci ya yi mata abin da ke faruwa kafin musulunci da zuwan musulunci wanda da yawansu ba su tadda ba don haka ba su gane ba alfarmar da musulunci ya yi musu da haka sai na ga ayoyin da suka biyo bayan aya ta sha tara kenan da ta ashirin da kuma da ta ashirin da ɗaya da malam ya karanta ina gama bisu sai mu ga su ma menene Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin su wata ilma saci mai zuwa mu ƙara da ta 22 da abin da ya biyo bayan ta shine wala tankihu ma da kaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad saraf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila sai mu ji yadda haramta haramci yake na auratayya tsakanin maza da mata wanne ne yake haramta wanne ne baya haramta amma ayoyin da malam ya karanta mana ayo su ne za mu yi bayani a kan su wa yana rasu musu widala zaujin makana zaujin wa ataitu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ina ga yan uwa idan sun bude malam zai sake karanto mana kuma sai mu bi su a tafsirin insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها Allah mai girma da buwaye a yana kiran masu imani ne a ayar yace ya ku masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani malamai suka ce duk inda aka kirawo mai imani yana da kyau musulmi ya saurara ko dai alkhairi za a umarce shi sai ya aikata ko kuma sharri za a hane shi sai ya guje masa to kiran sai ya zamanto na masu imani ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la yahillu lakum baya halasta a gare ku abinda baya halata mai kenan haramun ne la yahillu lakum an tarithu nisaa karha baya halatta a gare ku kuma ku gaji mata karhan abusa dole abusa kinsu ya yi halazina amon ya kuma su imani la yahillu lakum baya halatta a gare ku an sun nisaa ku gaji mata karhan dan dole a halin ba sa su yanzu idan muka zo da wannan ayar a gaban ‘yan uwa mata, muka ce baya halatta namiji ya gaji mace, wataƙil mata yanzu za ka ji abin kamar bambara kai me ya kawo to maganar gado, me ya kawo a gaji mace, kuma har Allah yake cewa ya arzina zina amalu ma kun imani kar ku gaji mata don dole alhali su a karan kansu ba sa so. Malamar tafsiri suka ce yadda al'adar take kafin a zo yanzu كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته أدا har a farkon musulunci idan Allah ya kaddara mutum ya mutu yana da aure yayin shi da kannan shi da iyayen shi da bafannin shi da ƴaƴan shi sune suke da haƙƙi akan wannan matar ba matar bace take da haƙƙi akan ta in dai ya mutu to ita ma kayan gado ce yadda za a raba gidaje da gonakai da fulotai da riga da wando da kuɗi to ita ma haka za a ciccira a raba ta wannan ita ce al'ada kafin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya in sha a ba'aduhum tazawwaja a cikin waɗannan da na lissafa inda mai so ya ci gaba da auren wa in sha'u zawwajuha in sun so su ba sa so sai su aurar da ita ga wanda suke so in san ga wani abokin sa yana can yaki auruwa ko bai da kuɗi ko yana da kuɗi sai ce to ga matar wani zo ka dauka ka kawo kaza ta zama taka ita kuma ba ta da zaɓin tana so ko ba ta so wa in sha'u lam yuzawwijuha in ba ta so ba za su aurar da ita ba fahum ahqqu biha min ahliha dan haka dangin miji su ne suke da haƙƙi a kanta sama da dangin gidan mahaifanta da ta fito da su ba na zara ta zuhil aya sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar ya ayyu hallazi na amanu la ya hillu lakum an tare sun nisa'a garwa wata riwayar da aka samu daga abdullahi ɗan abbas Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mashi yarda ko ya ƙara musu yarda da abdullahi da abbas ya ce ita abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa sarfa sai ya ce yarithu imra'atun zi qarabatihi yace ka wadalika anna ar-rajula kana yarithu imra'atun imra'atu zi qarabati imra'atu zi qarabati al'adar shine mutun shine yake gadar matar makusancin shi kanan sa ne wan shi ne kanan mahaifin shi ne babansa ne in ya mutu kawai shi zai gaje ta sai suka ce dabara biyu suke ko abu biyu suke fa ya abiluha hatta ta mutu ko dai da ya gaje ta sai ya gallaza mata ya takura mata ya ana ta yanci har Allah madaukakin sarki ya kawo lokacin azumin ta ya kare ko aka ce fa yana ta yanci ba wai abinci ba zai bata da gurin kwana da wa ita za ta nema wa kanta abinci ita za ta nema wa kanta sutura ita za ta nema abin da za ta rufa kanta asiri amma ba ta da ikon da za ta ce ta yi zawari ko ta yi manemi ko tana so a ɗora mata aure haka zai gallaza mata ya takura mata ko dai ta zaɓi haka ta mutu au ta rudda ilahi sadaquha ko kuma ta dawo da sadakin da aka aure da ka zo dan wanda ya mutu yayi shekara 20 da mutuwa ko shekara 10 da ya mutu sai suka ce mu ba masu zan je aure suka ce a'a ba mu yadda ba kuma za su iya gallaza mata a rayuwa ko ta yi hakuri a haka ta mutu ko kuma ta ce wani da za a aure ni da wani aka kashe a ce an kashe dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu to danginta ya haɗu su dawo da wannan dubu ɗari biyu ne su kawo gidan wannan mamacin ya ce to yanzu an ga dama kin samu yanci wannan shine abin da ya faru har farko farkon zuwan musulunci har zuwa kusan da aka yi saukar da wannan aya din wannan shine abin da yake faruwa fa ahkama Allah ta'ala an zalik Abdul dan Abbas sai Allah ya ce yazo da gamamman hukunci me gamamman hukunci a cikin wannan ayar shine Allah ya ce kar a ƙara yi daga wannan rana so wata ilke nan waɗanda suke cewa musulunci kamar ya takura mata ya hana su ‘yanci idan ba mu da irin waɗannan tarihe-tarihen to sai muke gani kenan musulunci kamar ba abin da yawa mace yadda muke ji da ‘yanci a yau muke ji da dama ba fa haka al'amarin yake a farkon musulunci ba da haka mace take ba ta da ikon da za ta ce ga abin da za ta yi idan mijinta ya mutu sai Allah ya ce la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha wala ta'buluhunna haka nan karku kuntata musu al'ablu shine mace ga abin da take so a hana ta ko dai tana so ta yi aure a hana ta ko tana son mijinta a ce ta fito ko ta yi laifi a ce ba ta yi ba a ta yi ba ta yi ba a ce ta yi wani hin abin da ake kira al'ablu kuntata sai Allah ce to wala ta'buluhunna kada ku kuntata mata litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku tafi da wani tsagi na abin da kuka ba su wannan malami suka ce ayar kamar fada tai da abubuwa guda biyu al'adar da ake yi a jahiliya da kuma abin da ake a musulunci ya allazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha kada ku gaji mata dan dole wani abin da ake a jahiliya musulunci bai yarda da shi ba abin da ake a musulunci shine mutum in ya aure mace wani lokacin yana kuntata mata a halin zamantakewa don ta ce tana so ta fahimtanta don ta samu damar da za ta ce a yi hulɗi mun san hulɗi aiko? mata mun san hulɗi? menene hulɗi? na? kika ce na'am za ta iya maida masa sadakinsa kadai hadda hadda laifin da ya mata kaji gaskiya eh shi hul'i shi ne mata idan ta ji ba ta jin daɗin zama da miji haƙoƙin da take so ta samu ba ta samu ba abinda take hangi ba ta tadda ba sai ta ce wani zo in mai dama abin da na sai ka bani ka bani dama in koma gidanmu asalin shi wata bayar Allah ce ta yi aure da ta yi aure tana son mijinta in yaba hira da daddare za ta gani wata kilda babban riga da katar rawani wata kilda zo da takalmi mai tudu ya hau kan kujera ba ta gane mai ake ciki akwai wata aure sai da aka yi aure ran nan ya ta hau kan beni da ta leko sai ta ga ai ga mijinta nan a cikin wajen mutum bakwai ko takwas na tsawaye ta ga shi dan guntu a cikin su dan karami wata ilkan ƙato kowa ya fi ce kai wani shine mijin na ta ce wallahi ban yarda ba da haka da ya zo gida fir mata ya ta shudure me ya faru ta ce wallahi an gama aure an gama ya ce wallahi ina son ki ta ce an gama yace to wallahi da mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rakita suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah me yake faruwa tace wallahi mijina bana zargin sa akan addini bana zargin sa akan hali mutumin kirki halinsa yana da kyau walakin ni akrahul kufra ba'da al-iman sai dai bana kaunar in kafirta a bayan na imani manzo Allah da ta faɗi wannan kalmar bana buƙatar in kafirta a bayan na imani abin yayi tsamari ke sansa in dai an ce su zauna to zai iya ja ta kai rida zai iya za ta tayi bar musulunci sai manzo Allah ya ce aturiddina alaihi hadithata gona da ya baki a matsayin sadaki zaki iya maida mashi shi kuma da yazo yana neman aurenta mai kuɗi ne me kike da bukata na sadaki ta yanka ko kuma abin da ya bata na sadaki gona ce katuwa an dashe ta da itacen dabino wata kal idan za a yi mata kuɗi a yanzu ya fi naira miliyan biyar tun da katuwar gona da dashe-dashe da komai sai manzo Allah ce zaki maida take mai zan Allah zan maida mashi sai ce to mai da masa gonar shi ta mai da masa gonarta aka sallame ta wannan shine abin da ake kira kuli'i wannan kaga ita ce a karan kanta ta ce ba ta san namiji sai manzon Allah ya kunta wannan so wani kuma idan ya auri mace sai ya ga baya son zama da ita kuma baya so ya asara sadakin shi sai uzzara matar yau ya fito ta wannan kofar gobe ullo ta wannan kofar yau ya fito ta nan gobe fito ta nan maza in sun so to ba abin da ba su iya sai Allah ya ce to wala ta'buduhunna a musulunci kada ku gallaza mata kada ku takura su ne tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda ku tafi ku dauki wani bangare na abin da kuka ba su yanzu mata idan ta san cewa in ta ji wahala za ta iya neman kulki ta je wajen alƙali ta ce a karbu kalla ba na son zama da mijina me yasa ta ce wallahi na gaji to dawo da dubu goma ta ce da ta so mata idan sun san da wannan za su kashe aurayensu da yawa maza idan sun san da wannan za su takura mata don maza su biya su matan su biya su abin da suka kashe musu wani daga sun yi rugima da matarsa kata kata kata ce ga takarda haka banza a sadaka sai ta ce wani ya ce za ki gani Ki ba zai saurare ta ba ba zai mata adalci ba ba zai mutunta ta ba ba zai ba ta haƙƙinta ba wannan dai yana cikin abin da ake kira da al'abulu kuntata mata sai aka ce to a musulunci wala ta'buluhunna kada ku gallaza musu li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku tafi da wani bangare na abin da kuka ba su illa ayyatina bi fahishatin mubayyina mubayyina ko sai dai idan sun zo da alfasha wacce take alfasha mubayyana kenan yana halatta a halin zamantakewa namiji ya takura matarsa ya gallaza mata ya kuntata mata a wani hali idan ta zo da alfasha mabayyani sai malamai suka tattauna mecece alfasha mabayyaniya wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya in zamu tambaye uwa mata mecece alfasha mabayyaniya ana ku tunani illa ayati da bi fahishatin mubayyana na zina zina a nan gurin ita ce alfasha mabayyani kuma wata in tana da alaƙa da wancan karatun da muka yi sati uku da ya wuce ko wallati ya tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut sai da kenan batun wannan ayar da watan kamar suna kamantacce ne da juna a nan mace idan tana gidan aure sai ta je ta fita ta yi lalata to namijin yana da damar da zai kuntata rayuwarta ya hana ta sake ya hana ta jin daɗi ita ba mai miji ba ita ba mai mara miji ba ita ba mai jin daɗi ba ita ba mai shan wahala ba ita ba matacciya ba ita ba rayuwa ba wannan babu laifi amma ita ma fa kafin a saukar da ayar da muka ce ta ba da dama a yi hukunci in na haddi ne a yi haddi in na bulala ne a yi bulala da aka ce illa ayya ci na bi fahimtattu mu bayyana wanda suka goyi bayan an da kuka bada a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Abdullahi dan Abbas akwai Sa'id ibn al-Musayyib a cikin tabi'ai akwai Ash-Sha'bi akwai Hasan al-Basri akwai Muhammad ibn Sirin akwai Sa'id ibn Jubair akwai mujahid akwai ikrima akwai ata'an al-qurasani akwai dhahhak akwai abu kilaba akwai abu salih akwai suddi akwai zaid ibn aslam waɗannan duk sun goyi bayan abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da alfasha a cikin wannan ayar ita ce zina duk matar da ta zo da zina to babu laifi a kuntata mata a gallaza mata a gidan mijinta suka ce ai idza zanat falaka an tastarji'a minha sadaq alladhi a'taytaha wa tudajiruha hatta tatrukahu laka wa tukhali'uha suka ce in ka kama matarka ta yi lalata ta yi barna ba ce abin da ka kashe mata matakin farko kenan ta baka sadakinka ta ba da dukiyar aure ta ba da gaisuwar uwa da uba ta ba da kuɗin ajiya ta ba da kuɗin takalmi ta ba da kuɗin tabarmi ta ba da ko ba haka aka kashe ba ƙwari yadda ta je ita za ta dawo sai suka ce babu laifi ka dawo da duk abin da ka bata a dalilin dawar shine to da jiruha ka kuntata mata ka aibata mata manzo kazama yar kauye muna afita matuciya kullum bakar magana da safe bakar magana da rana bakar magana da daddare a cikin mutane a cikin mata a cikin maza a titi a unguwa ko ina a uzura mata suka ce babu laifi ka kuntata mata a ta ta turka hulaka har sai ta dawo maka ta bar da duk abin da ka mata kake kai to wani abin ya ake ni da ne ka kashe ka sai miliyan ɗaya ta ci to gani suka ce babu laifi wato khali'uha anan sai ka ba ta damar kul'i wanda muka yi magana a kai shi amma in ba haka ba la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah abinda musulunci yake umarni kenan baya umarni da al'ablu baya umarni da al'irsu kurhan bai ba da damar ba a gaji mace dan dole bai ba da damar a ƙuntata mata idan ana halin zamantakewa menene abin da musulunci ya umarni kenan a zauna da mata sai ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su bil ma'rufi da kyautatawa al ma'ruf galibi idan aka faɗa al ma'ruf ana kiran sa kyautatawa amma me ake nufi da al ma'ruf anan wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su bisa al'ada kowane gari da al'adar shi kowane gari da tsarin zamantakewar shi haka ne ko ba haka bane so duk wanda ya aure abinda ake masa umarni ya zauna da matar shi a tsarin zamantakewa ta garin su idan aka haka kenan sai zamanto zamantakewar aure a gumal za ta bambanta da tsaurakayar aure da take garuruwan da suke zagaye da mu wataƙil ta bambanta da garuruwa da jihohin da suke zagaye da suke zagaye da mu wataƙil su bambanta da ƙasashen da suke zagaye da Najeriya wataƙil a gumal idan aka auri mace daga ran da ta shiga gidan miji komai nata ya sauka daga kan miji daga kan iyayenta ya dawo ina ya dawo kan mijin haka ne ko ba haka bane me mace take kawowa gida na zamantakewa haƙinta ne ta kawo ruwa kuke bana ansa haƙƙinta ne ta karuwa haƙƙinta ne ta samar da abinci gurin zama fa to me mace take ka a gidan miji na na tarbiya kawai mace tana kawo kanta ne gidan miji da kuma tarin da aka mata a gidansu ita take ita ke kawo so kenan zamantakewar mu idan yana nufi in an kawo bata an gama ila ashruhunna bil ma'ruf wasu ƙabilun idan an kawo mace aiki bai ƙare ba idan an kawo mata 50-50 aiki kai kawo dubu goma ni in kawo dubu goma kai ko mu zauna a ɗaki to me za mu saya wannan wata mu sai hinkafa kwano biyu a rubuta kwano biyu a sai siga kwata to a rubuta siga kwata sabulu muna da guncin ɗaya a sai guda uku a rubuta guda uku omo mu sai kilin ya fi kyau haka za a zauna a lissafa to ya za a kasuwa ta ce to zo mu tafi sai ka kama hannunta ko ka ɗauke ta a babur ku je ku siyo wannan ku siyo da yau kawo gida sai ku aji kana da mukulli kana da mukulli kana kula da shi kana kula da shi wannan shine tsarin zaman ta kiyosu haka za a zauna wa ashiruhunna idan za a yi aure al'adar auratayya daban al'adar wasu garuruwan daban in ba ta ci karo da musulunci ba sai yana cikin ashirin hunna bil ma'ruf har da garin da na taɓa zuwa muka tattauna da su ana sabon ɗaki sai suka ce wallahi malam kaga wannan ɗakin da ake suka ce in aka yi haka an ƙare na ce window da ƙofa suka ce a'a matar da za a aura ta za ta kawo shi daga wannan ginin an gama windo da za a sa a ɗaki mace ita za ta je kasuwa ta duba windon da ya dace ya tafi kofar ɗakin da ya ƙare sai za ta kawo da muguntar ta zala yana da tun aka rabu ya za a yi sai ta ce ai ranar ran da aka rabu amalanken da ya zo kwasar amarya to har kofar za su girgide da windon za su girgide amalankinsu a wundansu su girgide kofarsu ta zawara kai a bar maka ɗakin kafin gwarzon don ce kaga kiran hidda ƙarshen walaƙanci muna ana cewa suna guduwa da tabarma da buta ko sun gada masu warmaka tabarma da buta to suna har kofar ɗaki za a balle ana sa da sanyi ne eh malamai suka ce to a tsarin musulunci abin da ake so ashiru hunna bil ma'ruf a zauna da su bisa kyautatawa me ake samu a cikin al-mu'ashara bil ma'ruf sai suka ce ai tayyibu aqwalakum lahunna magana da za ku gaya musu ku tsaftace ta zama to magana ce mai dadi wa hassinu af'alakum hay'atikum bi hasbi qudratikum ku kyautata ayyukanku ku kyautata hay'arku lokacin zamantakewar ku da mata da haka mai gida ya san me zai gaya wa matar shi ya san me zai aikata a gidansa ya san wani irin abu zai yi cikin gidan shi wannan daga cikin mu'ashara بالمعروف كما تحب ذلك منها فافعل انت بها مثله مثله yadda kake so matarka ta ma to kai ma haka za ka yi mata da haka kenan magana mai kyau ina ji har maroƙon mu suna faɗa wajen auren aure ko da kuma magana mai daɗi da koya tarbiyya da koya addini in ta yaji a biyo ta ni maroƙi tun daga ran da ake ɗaura aure ke gaya maka za ta koma gidansu in ta yaji a biyo ta ko to amma cikin mu'ashara shi ne magana ta zama to mai daɗi in za a faɗa wa iyali magana a gaya mata mai daɗi hai'ar mu aikin mutum a cikin gida da zama to aiki ne mai kyau aiki mai kyau shine kar ya aikata wani abu da yake akwai gallazawa akwai kuntatawa a ciki da yawancin mata suna da kishi yawancin mata suna da tsaigumi namiji idan ya shiga gida in ya rike waya to hankali mace in ya yi dubu ya tashi ta zagayo ta gabas ta zagayo ta yamma ta zagayo ta kudu ta zagayo ta arewa ta lallabo so take ta gani wai da mace ake magana ko ba da mace bane ba hoto yake gani ba hoto yake gani ba hire yake ba hire yake ba me yake tana so ta gani idan ka fuskanci akwai kuntatawa akwai takurawa to wannan abin a bari uwa uba barantuna a ce ka yi hira ka ce ga budurwarka ka kawo ta wannan dai yana daga cikin ayyuka ba a kan wannan wa ashruhunna bil ma'ruf kai ma tsafta da gyaran jiki yana da kyau matarsa ba ta san mutum mai gungun hamata saboda ya tara gahi to kai kokari ka aska ba ta so ta ganka kullum duguzunzu ka rika gyarawa yadda zai daidai da mu'amalar in ka zo gida kullum riga ɗaya ce baki irin wata uku ba wanki tana son mai wanki so ba bara bai ko dai kullum ta rika wankiya ko kullum ta rika wankiya in ka da daga unguwa kada kana zuwa ta tsille barauta ita ma da wannan kayan minti talatin ne minti arba'in sai ka tsille ko in kayi wanka kafin ka fita unguwa ko kuma ka zauna akan kujerar ta harfe sai ku ci gaba da hira bayan minti ashirin ta gama kallo ta more kuma sai ka fice amma kada wanda kana gamawa dama kana kan hanya kana ba kan hula kana dorawa shikenan ko ma rigar ba ta gani ba to ba a so aka ce abdullahi ɗan abbas idan ya yi wanka zai wanka a gidansa ya yi kwalliya ya sa kaya ya yi rawani ya samu kujera ta zauna ya ba ta ce a kara muka la'ina zuwa ce wallahi kawai so da ke yi umuna a gida ce kuma kai wanka ce yi ni ma ina so in na higo gida in tadda kin yi wanka kin yi tsafta ni yasa ni ma nake wanka in yi tsafta a cikin gida kenan bisa al'ada ana san mace da tsafta da zama a gida to namiji ma a same shi da haka munin abun a samu mace ba ta iya da yawa za ka ga in ka dawo ko miji ya da daga gida ba su gama ayyukansu ba wata tana da sakaci wata tana da zama a kan waya ta kai karfe tara na dare ba ta gama aikata aikatan gida ba da haka lokacin da mijin zai zo gida ya kure ta ina ruwa sannan za ta fara wanke randa za ta wanke moda za ta wanke kwanan da za ta kawo ina buta la wallahi ba sai na yara suka jefa ta ba ina kaza babu ina miya ba a siyo digiri ba ina maki a sun je ya kare yanzu karfe tara da rabi mai gida shigo gida duka labarin miya ba samu ba barantan a ce ta gama ta yi wanka ta kimtsa ta hirya ta sa turare ta zama un musulmi duk babu to so ake kowace rana mace a gidanta ta zama to kamar wa ta zama to kamar un musulmi wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su bisa kyautatawa a nan gurin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairi cikin maza shine mafi alkhairi ga iyalansa yace ni na fi ku zama abin alkhairi ga iyalaina da haka in namiji yana so ya zama namiji kalubale ne a gare mu to ya zama to iyalansa suna cikin wanda suka fi kowa jin dadin shi idan zai iya kyautar naira dubu goma a waje maroki da ya ce ware dan wane alhaji wane in zai bada dubu uku ya kamata ya ba matarsa dubu uku idan ya wanka zai fita ta ce ka gaskiya wallahi mai gida wallahi ka ci ka yi kyau kula ta yi kaza to in ka karkata an san samu ne ɗauko dubu biyu ka ce to ga wannan gobe da Allah za ta gaya maka kai ko baka yi ba sai manzon Allah yake cewa to duk mai so ya zaman to mai alkhairi ya zaman to mai alkhairi ga iyalansa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi suka ce wa min akhlaqihi sallallahu alaihi wa sallam annahu jamilul ishra دائم البشر يدائب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك ما ابن كثير yace mu'ashara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jamilul ishra yana da kyau a wajen mu zamantakewa komai na manzon Allah yayi kyau daidai ne wajen zaman sa da mata duk abin da za su ji daɗi yana musu idan bai saba wa Allah ba ɗaukakin sarki ba dama babu saban Allah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'imul bish yana da yawan murmushi a cikin gidansa yuda'ibu ahlahu yana zolayen matansa matansa suna zolayen shi da kyau ana yi na komandojin gidan yuda'ibu ahlahu yana zolayen matan shi wa yatalaqahu bihim yana tausasa musu wa yuwasi'uhum nafaqatahu yana yalwata musu cefane idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi cefane yana yalwata yawanci maza muna da ta'ido akan cefane in ka bada naira 30 to hankalinka yana kanta in ka dace fito da me da me aka yi na 30 din nan an sai gihiri na goma an sai kanwa ta biyar an sai barkono na naira uku to naira biyu ya aka yi da ita sai an tambaya ko to wani lokacin namiji ana so ya saka hannu kuma kare tambaya me ya faru wancan satin mun yi magana akan rage cefane ko haka ne kuma haka bane to shi kuma namiji ana so shi kuma ya lawata cefane da haka wani lokacin in aka gaya maka mai gida wallahi muna so mai dan malimi to da me da me ake bukata za mu sai barkono za mu sai ta ga hidin ku je ku sai abin da za ku saya gahi ku je ku sai abin da za ku saya akwai nau'i na mallakawa a cikin ta ko duka lissafin da kike bukata ke wata naira 300 ce sai aka baki 2000 duka yata kare dan malilin saboda Allah naira 2000 yata kare dan malilin kaga kenan idan kin kare naira 300 ki wata kil an baki damar kuma yanzu a karo da lemon kwalba a karo da kaza a karo da kaza a karo da kaza kuma dan guntun a sa a asusu ko wai wasi'uhum nafaqatahu wa yudahiku nisa'ahu kuma yana dariya da matansa ya sa su dariya su sa shi dariya hatta annahu kana yusabiqu aishata wani lokacin har tsere suke da matan shi ya tawaddadu bi zalika ilaiha da wannan din yana so ya ƙara soyayya da take tsakanin su da shi da matan shi da wani lokacin in san samu ne gari yayi zafi ana zafi a gari da wai da dan babur ɗinka dora amarya a bayan babur yake ta mai gida sai mu dan fita mu sha iska a dora ki a bayan babur fur nan a wanda sabon gini ne ta ce to ya rabuwa da dalatirar da za a kare ce to ana an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu ke ma ana updating ɗinki abin da yake faruwa a garin kina da ilimi ko nan fa ainihin kamfani kaza ne nan fa ainihin sabon masallaci ne la nan ita ce makaranta kaza nan ita ce sabuwar sayin da ake yi to mu je makabarta yawo ya ɓaci ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan fitar da suke wani lokaci da suka je bayan gari gona za a je ko dawa sai ya zauna a baya sai da sahabbai suka yi sun bace musu ya ce to dalilin da ke mu ƙara ganin wanda zai je wancan bidiya da aka aka tahi da Aisha da manzon Allah fal fal fal fal fal manzon Allah sai Aisha ya ta wuce ya ta wuce Aisha tana amarya dama ƴan amara ne za a gan su ƴan secondary ƴan tsotsan tsotsan tsotsan tsotsan haka da aka da ta falla da gudu ta tsere manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ta dariya tana jin murna yanzu ta tsere maka ni da wasa ce an sai maka mata ba su maza ba iya gudu manzon Allah ta wuce ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan inda abinci da zaman lafiya da wasa da ɗebe kewa to za a ga mace girmanta da nauyinta yana karuwa a gidan mijin za a gara in tana sa takalmi 38 37 ko 36 tana ta yar karamar kafa gara in ta je gidan mijin ta ana ta samu 40 saboda ta girma kafa ta ƙara buɗewa ta ƙara nauyi ta ƙara faɗi maza Allah yana sane ranar aka sake samun dama sai ce tun tsera ta dauka irin wancan za a maimaita da ta talla da gudu tana amarya ta tsere masa sai maza Allah ya wuce mata wani lokacin ba su fiye son a yi ɗaya da ɗaya ba da maza Allah wuce ta sai ya ga alamar damuwa a fuskarta don me za a tsere mata sai ce hadihi bitilka ni ma rama wa sannan ta saka sai ta saka fuskarta kaga kenan babu laifi idan an samu dama ko Kano za ku tafi ke kina mota ɗaya mai gida na mota ɗaya ta ce kai a gana ɗayan zuwa ki ja mota 120 ke ma ya ja 120 titi babu laifi ko ba haka bane ba ko idan ɗan ku ne zai ja to da ke da hi a yi rigan ya riga yawa zai fara zama a gaba hi zai fara zama ko ki za ki fara zama ta ta ta ta hi ma ya taho da sauri yara su ce za za ga abin da za a yi kamar wasa ne kamar wane ne yana jefa soyayya a ciki in zan samu ne an yi wa'in makaranta hutu a ɗan zagaya gidajen kallon dabbobi gidajen su park ne a tafi da matar a ɗan siyo alawa a ɗan zauna a kan tebur irin dai da ake zama a sha alawa a sha lemu a ci abinci wata a ce yau a huta da abinci ka ɗauke ta a ɗan shiga cafeteria a ɗan zauna a kan tebur kawo kaza kawo kaza ta ga ba ta yi gumi ba ba ta shiga kicin ba ba ta yi wahala ba ta ci ta koshi kuma an ɗan taho da rufaida da ɗan lemu da ɗan biskit an taho gida ta ci wani abin ta ci ta ɗan rage sauran ta aji Allah kai mu gobe da safe wannan daga cikin mu'ashara bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf ta Allah ce fa in karihtumuhunna in ku kun kyamace matan ku haka kawai babu dalili kun kyamace su kun dora musu tsarkar karan tsana ba kwa ƙaunarsu ina ce fa'in kare hitumo hunna ba a sa an takar hushe an ya ce da sannu kwaƙe ƙin abu wa ya ja alallahu fi yi kairar tafiya shi kuma Allah sai sa albarka da yawa a cikin abin da kuka ta mata wani muna ganin rayuwar mutu da kullum tana tabbatar mana da abin da shi ne ba ilimi na ɗan adam ba mutane da yawa za sun auri mace ko mace ta auri namiji sai a zauna shekara goma tana jin hauhinsa yana jin hauhinta idan sun rabu wata ƙilfin ga Allah ya sa wa ɗayansu albarka sai a bar ɗayan da bakin ciki har zuwa mutuwar shi wata ƙilma ta ce ba ya santa ya takura mata ya tsane ta a he tana tohe masa baraka da yawa da bai sani ba wala ya ran da ya kuskure ya saka ta sai ya ga a he ga gibi da ba wacce za ta cike masa a rayuwa yasa wani da in ya rahin sa ya saka uwar gidan sai kan an sa aure ta gare shi duk wanda ya kawo ba za ta maye gurbin da ta bari ba da haka da an yi wata ɗaya biyu ba zai iya ta tafi gidan in ya kawo wata sai ga barnarta daban in ya kawo wata sai ga barnarta daban in ya kawo wata sai ga barnarta daban sai ka je yana jin hauhin wanda ya auri uwar gidansa yana Allah Allah Allah ya sa ya mutu ko ta dawo yasa Allah ya ce fa in karihtumuhunna idan kun tsane su وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله أبدا سيدي وانا آية هنا هو أن يعطف عليها ويرزق منها ولدا wa yakunu dhalika alwaladu khayran wa khayrun kaseer wa fil hadith as-sahih la yafraq mu'minun mu'minatan in takhita minha khuluqan radiya minha akha Allah madaukakin sarki yake cewa fala da abu yake cewa abinda ake nufi ko kun kyamace abu in kun yi hakuri to Allah zai sa albarka mai yawa a cikin shi wani za ga an zauna da uwar gida da mai gida shine mijinta na farko ita ce matarsa ta farko ya'ya biyu ya'ya uku ya'ya hudu ya'ya biyar abin ya kici ya kici newa ƙarhe dai a rabu ta tafi ta yi aure ba ta ji daɗi ba hi bai ji daɗi ba ƴaƴan da Allah ya azurta su kuma sai Allah ya musu wadata ya musu arziki ya suke kin zuwa garin saboda ba sa jin daɗin abin da ke tsakanin iyayensu da sun yi hakuri uwar tana gidan uban yana gidan dan ya zo sai ya fi jin daɗi ga uwarsa ga ubansa yasa Allah yake cewa to idan an yi hakuri ya ja'ala Allah fihi khairan kaseera Allah zai sa albarka da yawa daga cikin albarka sai Allah ya baka ƴaƴa Allah ya sa albarka a ciki idan namiji ya aure yana shan wahala akwai wanda na sani da ya ji wahala ya ji wahala sai ya kuntata wa matar abinda aka buce a baya wala ta'duluhunna ya gallaza mata ya gallaza mata ya ta yi haƙuri ya gallaza mata ya gallaza mata sai ta yi haƙuri ya cutar da ita sai ta yi haƙuri ashe shi abin da yake da bukata ta tanka ya sake ta ita kuma ta gane duk abin da zai ta yi ta yi kul irin Allah baka haƙurin ma bata faɗa ka tsakon da isa bazalafi in ka ce Allah ba da haƙuri sai labin ya karu so in yayi ta yi kulus in yayi ta yi kulus sanan da zai ce ke na sake ki ta ce to wannan kwa amma in dai in tsokala ne a raga ce na hirari amma da take saka sai mana kuma na san haka Allah madaukakin sarki ya kaddara so irin haka din ake so namijin kar yayi yayi hakuri akan yadda ya samu kanshi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrah mu'minun mu'minatan kada mu'mini ya kyamaci mu'mina haka kawai inda ya san mu'mina ce tana san Allah tana jin tsoron Allah tana kiyaye dokokin ubangiji to kada a ce karar tsana tsora mata in ya tsani wani halinta ne to tana da halin da yake so ba wata mace da babu alkhairi a tare da ita sai dai kowa baka raba ta da halinta kowace mace tana da matsala ban ki ba dai anan ko akwai guda biyar da basu da matsala da wace ce da wace ce basu da matsala a na in za a hada kowace tana da matsala ilkariha minha khuluqan idan yana da halin da baya so a tare da ita tana da halin da ba a so to kuma tana da halayen da ake so idan tana da masifar bacci akwai matar da karfe 8 kafin ka higa gida ita tun da ta yi magarba da ita ta fara bacci ba ruwan ta 8 za ta zo 9 za ta zo 10 za ta zo 11 za ta zo karfe 1 ita tun karfe 8 ta fara bacci mu haɗu a hanya sai ka zo kuma Allah da ko karfe 12 za ka fita daga gida to tana bacci matsala ce ko ba matsala ba ce ba na matsala ce amma ba mamaki akwai abin da kake so me kake so ta iya daukan wanka tana tahi kuma an ta taccala wanka ya garta kamar amarya kaga akwai matsalar bacci akwai kuma iya kula da wata kila idan kai baki in ta yi maka soko da dan wani ruwa da baka taba sanin shi ba da abinci da gyaran daki da tsatirare da turaren wuta kana sha'awa kana zaka ji gida alhamdulillah in Allah da yana fita kunya Allah ya hore mata wannan amma matsalar ta akwai tsiwa in ka saba ka to kuma ya tausaya maka kaga nan akwai matsala kenan nan akwai Husaini Umar dan Khattabi aka ce wata rana wani mutum ya zo kofar gidansa ya sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya ji gidan wani mutum ya ce ai na kamu ka gidan mutuwa ya ji a kawai kan lafiya kuma an saba biya lalle umatarsa sai ya fito yana fitowa sai tada mutun yayi nisa ya bihi da gudu gudu ce kai dawo ba kai ne kai sana'a wace ne ita me fare ce karan da na tahi na tada a gidansa mata ta ce wallahi ta kadar gare ta ga ya mun ta ina zuwa na hira tada kai mu abin da ake a gidanka kenan yace Allah sarki yace ina hakuri da ita ina zama da ita saboda me ita Allah ya azurta ni da ƴaƴa a tsakaninmu tana min tarbiyar ƴaƴa tana kula da su tana mun kaza tana mun kaza tana mun kaza kaga Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kenan mai in shariha minha khuluqan radiya minha idan akwai halin da baya so to tana da halayen da ake so abin da ake so a jikin kowace baiwar Allah shine ta yi kokari halayenta na alkhairi su fi yawa kada a mata shaidar munana halaye amma ina da yaƙini ba wacce ba ta da matsala a cikin mata kuma bai da wanda da matsala a cikin maza duk namijin duniya na da matsala duk matar duniya tana da matsala eh dai matsalar wannan ba ita ce ta matsalar wannan yasa ina ji har wannan sati ne da na fidda wata ka'ida da nake ganin bata kare ba har yanzu nace duk abin da yayi maganin matsala to sai ya kawo matsala ko menene a duniya in yayi maganin matsala to sai ya kawo matsala na ce da yawa maza suna ƙara aure saboda matsalolin da suka gani a cikin matan kuma cikin ikon Allah wanda suka aura din za su magance musu matsalolin kuma yake kawo ta matsala shine yan rafikin kariya bina kulkan rabiya min ha'as idan matarka tana da masifar nan bacci sai ka ƙara aure sai ka aure mai sammako sai ta kuma mai sammakon tana tafi da bukata za ta tafi sai ga ta ai gara sai baccin ta makowa zaura lafiya gara sai bacin ta kowa ya zauna lafiya kallo shi yasa nake ganin to duk abin da ya magance matsala a duniya to sai ya maka maganin matsala hatta motar hawa wani idan zai hau ta fitar ne zai ya hau layi a cakuɗa shi da mace da namiji a takura su a ɗora kaya a ɗora bahu ɗan zina a ci ya ce kabara ya sai mota daga ran da ya sai mota ya kawo ta to ya kawo wata matsala ya magance maka matsala amma haifar maka da matsala sai ya nema mata gun da za ta kwana wataƙil a fahe katanga a sayo gate harin matsala wataƙil sai yana nema mata mai gadi a albahinsa wala ji wanda bai da albahi mai tsoka wato mota har gara aure da ita Allah za ta sha mai za ta haya juye gyaran taya gyaran kaza gyaran kaza ya ga a wataƙil matarka tana cin dubu talatin a watan mota tana cin talatin da uku kaga ta magance matsala ta zo da matsala yadda yake a ɓangaren mata haka yake a ɓangaren mata duk namijin duniya da matsala duk mutum duniya tana da matsala da aka fa in karim tumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yadda Allahu fihi khayran kaseera ina ga wannan ayat ita kadai zamu takaito akan ta biyu sai mu karasa su insha Allah ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin in an so a ƙara aure ko a saki wata a auri wata menene abin da Allah madaukakin sarki yake gani a wannan halin ya dace ko bai dace ba ya ake saki a tsaro ko kuma ake amarya a kan uwar gida abin da muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidan mu gyara mai aiki da abin da ya dace masu tambaya suka ce assalamu alaikum dan Allah awa ɗan uwa nasiha akan muhimmancin tahiyatul masjid to wata tana kira ɗan uwan mata idan an zo masallaci ake kokarin yin tahiyatul masjid yana da kyau gaskiya insha Allah ta'ala musamman idan ba a fara karatu ba amma idan karatu ne ake a masallaci aka shigo masallaci lokacin an fara karatu to anan ba a buƙatar tahiyatul masjid haka shine abin da yafi tabbatuwa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci manzon Allah yana karatu wasu mutane guda uku suka shigo cikin masallaci yana zuwa ɗayan sai ya tsallako ya tsallako sai ya kusa da manzon Allah ya zauna ɗayan ya juya ya juya ya ga da kunya ya dan koma gefe sai ya zauna ɗayan kuma da ya leko ya ga karatu ake sai ya koma duk da aka kare karatu ba wanda ya tsaye turbasu a cikin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutanen uku ga abin da ya faru a kansu ya ce wannan da ya zo kusa da ni yana son kusanci zuwa ga ubangiji da karmar Allah ya ce Allah ya kusantar da shi yanzu nan yana cikin rahmar Allah madaukakin sarki ne ma'ana Allah ya kusantar da shi ya ce wannan kuma kunya ya ji da kunya ana karatu ya leko ya fici sai ya samu guri ya koma gefe ta Allah ya ji kunya shi yadda ya ji kunya ko Allah ya ji kunya ba zai kona shi ba an bar shi da iya halinsa na baya in mai kyau to mai kyau in mara kyau mara kyau amma daidai wannan sai mu Allah ya ji kunya shi ya ce wancan da ya juya ya juya wa Allah baya ne sai Allah ya juya mai baya akan rahama shi amma dai muhallin shahid duka cikin su babu wanda ya tafi ya tsamanci da haka idan karatu ake aka shigo masallaci an fara karatu kawai samun guri ake a zauna idan ba a fara karatu ba to babu laifi mutum sai duba tsakanin musumiya ko jikin bango sai ya sallar raka a biyu sai ya samu gurin da zai zauna wallahu ta'ala a'lam wanda kuma tace assalamu alaikum dan Allah malam a samu lokaci a ba mu labarin ummu sulaimi ai mun bada ko mun bada ba shine muka yi magana hadisin ta da lokacin da take jinyar yaro ko mijinta ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tada dan ya mutu amma bata ga masa ba sai bayan ta ci ado ta ci kwalliya ta sa turare ta ga mai gidan da kanshi har sai da suka sake aure tukuna sannan suke ba shi labarin su ɗauki yaro kana kirin labarin musulmi kun ko sai dai wani labarin ko ake so daban sai a ga bangaren da ake so in ɗauka wallahu ta'ala dan Allah menene sunan Abu Sa'id Al-Khudri to Abu Sa'id Al-Khudri yana da cikin sahabban da suka shahara da alkunyar su sai dai abi ne bashi insha Allah ta'ala zan zo da cikakken sunansa a yanzu dai da muke magana da ya kwanta mu a cikin kwakwalwa amma ya shahara ne da alkunyarsa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala zan zo da shi rana ya tsawo in kuma na samu kafin ma da ya gama kiran sallah wata ɗin kafin mu shiga sallah insha Allah ta'ala zan faɗi su kai sunan Abu Sa'id al-Khudri wallahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa da Allah amfani mu da shi wanda yake kuskure Allah ya sa mu gyara ne ake da abin da ya dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin